بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي نبي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار السلام عليكم ورحمه الله وبركاته barkamu da saduwa a wannan yammaci na talata yau muna 21 ga watan ramadana hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina dubu ɗaya da dubu da arba'in da bakwai daidai da goma ga watan uku shekarar dubu biyu da ashirin da shida miladiyya mun sarra wannan masallaci domin ci gaba da tafsirin Qur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a wannan wata mai albarka wata Ramadan wanda muna nan a cikin suratul an'am wannan kuma shine darasinmu wanda za mu tashi akan faɗin Allah subhanahu wa ta'ala innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'a bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون
Allah subhanahu wa ta'ala yace innal ladina farraqu dinahum lalle waɗannan waɗanda suka rarraba addininsu wa kanu shi'an suka kasance ƙungiya ƙungiya ko ƙungiyoyi mabambanta lasta minhum fi shay'in ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba kabar innama amruhum ila Allah kadai al'amarinsu yana da Allah kuma yunabbimuhum bima kanu yaf'alun sannan Allah ta'ala zai ba su labari dangane da abin da suka kasance suna aikatawa wannan aya alhaji ibn kabirin Allah malaukakin sarki ya kansa yana cewa wannan aya ta sauka ne akan yahudawa da kiristoci Abdullahi bin Abbas Allah ya ƙara mishi yadda shi kuma yake cewa innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'an lalle waɗanda suka rarraba addinansu suka rarraba addininsu suka yi addini a yaga wa kanu shi'an suka kasance ƙungiyoyi mabambanta وذلك أن اليهود والنصارى اختلفوا قبل مبعث مبعث محمد صلى الله عليه وسلم saboda yahudawa da kiristoci sun rarrabu a bayan aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama fatafarraqu sai suka rarraba ba'da bi'ati muhammad sallallahu alaihi wa sallam bayan aiko manzon allah sallallahu alaihi wa sallam an gano wannan ko ki fa daga ba'a wa sallallahu alaihi anzara allah alaihi yayin da allah ta'ala ya ko annabi sallallahu alaihi wa sallam sai Allah madaukakin sarki ya sauka manzon Allah da yin wato wannan aya innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'a akwai riwaya da aka rawaito daga Imam Mufassirin shine Ibn Jarir At-Tabari Allah madaukakin sarki ya barka da isnadin ta zuwa ga Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda yace Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء lalle waɗanda suka rarraba addinin su suka kasance kungiyoyi kungiyoyi ba kai ba su sai ce wa laisu minka hum ahlul bid'i wa ahlul shubuhat wa ahlul dalala min hadhihi al-umma su ba ta tare da kai su ne cikin yan bid'a masu ƙirƙirar sababbin abubuwa wa ahlul shubuhat da mutanen da ke yada shubuhi abin da yayi kama da gaskiya amma ba gaskiya ba wa ahlul dalala da kuma mutanen da ke bin bata kai tsaye to waɗannan ba ta cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam jidda al-imam al-hafiz ibn kathir ya ce wannan isnadi bai inganta ba zuwa ga ainihin wato annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ne ne mawqufi zuwa ga sayyidina abu hurairah Allah ta'ala ya ƙara masa yadda haka nan an rawaita daga abu ghali daga abi umama farin Allah ta'ala wa kanu shi'an qala hum al-qawarij wasu kace su ne khawarijawa wadanda suka rarraba addini saboda khawarij su ne kungiyar farko ta ƙasa da aka fara samun musulunci gaba ɗaya waɗanda suka yabi na ali ibn abi talib radiyallahu anhu Allah madaukakin sarki ya samu dashi bayan wannan akwai al-imam hafiz shine ainihin wato imam ibn kathir imam imam al-qurtubi alaihi rahmatullah a cikin littafin sa jami'ul ahkam al-qur'an yana cewa fadin Allah ta'ala innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'an ma'anar fadin Allah subhanahu wa ta'ala a wannan aya sai ya fara da bayani game da wajen qira'a Imam Kisai da ainihin wato Hamza ibn Habib az-Zayyad sun rawaito fadin Allah ta'ala innal ladina farraqu dinahum su suna karanta innal ladina faraqu dinahum a madadin ayyuwa ra'un din shadda sai aka sa alif a matsayin faraqa akan ce faraqa dinahum wanda ya ridda ya bar addinin ma gaba ɗaya ba shi babu addinin gaba ɗaya amma wanda aka ce faraqu dinahum waɗanda suna addinin amma an rarrabu kowa ya kama tashi hanyar kuma yana ganin hanyarsa ce wacce ce kan daidai take kan abin da Allah ya ko manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama saboda haka mutanen kufa in banda imamu asim suna karanta innal ladina faraqu dinahum wannan kuma ji kara da aka rawaito daga sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu anhu min al-mufaraqa wal firaq na rabuwa da abu kwata-kwata da kuma rabewa daga gare shi على معنى أنهم تركوا دينهم وخرجوا عنه معنى wannan sun bar addinin ne ma gaba daya sun fita daga addinin gaba daya shine ma'anan faraqu dinahum kuma wannan qira'a ce mutawatira daga cikin qurra'u sab'a da kuma qurra'u al-ashr innal ladina faraqu dinahum lalle wadanda suka rabu da addinin su kwata kwata suka fita daga addinin wa kanu shi'an suka kasance ƙungiyoyi ƙungiyoyi mabambanta lasta minhu fi shay'in kai annabi sallallahu alaihi wasallama ba ka ba su ma'ana ba su ba addinin musulunci kai kana nan akan addinin musulunci su ko sun bar musulunci sun koma wani abin daban Allah ta'ala ya tsare mana imani haka imamu al-qurtubi ya faɗi a tafsirin wannan aya ya ci gaba da cewa وكان علي يقول علي بن أبي طالب ألا يقام مش يداك من شينا سوى والله نارا إذا ألا ما فرقوه ولكن فارقوه باوي سر الربل كوي أسن الدين بني آه سن ما ربل الدين لي قبادة يبارك باشي وقرأ الباقون بالتشديد سورا ما لبسن كرنتا بالتشديد كبيرة بنت كرنتا وإلا أنا إن الذين فرقوا دينهم an gani yauwa don haka ma'anan wannan ai amanu bi ba'dhin wa kafaru bi ba'd sun yi imani da wani bangare na addinin amma kuma sun kafirce wani bangaren shi ne abin da za ga ana yawa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wani zai ce maka ai duk abin da ke cikin sahih bukhari ingantacce ne ya yarda da muslim amma sai ku ciyo kan hadisi ce banda waɗannan su ɗan waɗannan ba bai da su ba mu me yasa ku yarda ba ai sun saba ma aqidar mu da ka'idar mu mu amma sauran da ya zama ya yi daidai sun zuciyarsu ba a sun yarda da shi sun amince da shi irin wannan suna nan da yawa na fata mun gani suna nan da yawa hadisai ne da yawa ga sunan a cikin wannan littafai na fata mun gane wannan misali ka kalli hadisan nan guda biyu zan buga a matsayin misali hadisin farko na na Aisha Allah ya kara mata yadda tana cewa duk wanda ya baka labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taba ganin Allah ido da ido hakika wannan yayi ma Allah ƙarya فقد أعظم على الله فيا ويفهم أن مغنى نانا عائشة الله يقارى متى يدعى شي كنسا أبو ذر الغفاري الله يقارى متى يدعى ولف هذه الشيء شي إن دانا يزامني لمنظم الله صلى الله عليه وسلم دانا كم بيشي ويلو كتن ديني أراجي شي نياغ الله قبي بنشبا سيشي تو ناهم تشيكا نيدن ناكم بيمنظم الله sallallahu alaihi wasallam yake ce min nurun anna arahu ce ni haske na gani ta yaya zan yi in iya ganin Allah na fata mun gane wannan kaga ban shiya kare ina son gaskiya ne to amma akwai riwayar Abdullahi dan Abbas wanda yake cewa ra'a Muhammadun rabbahu mun yi wannan maganar a baya na san kun fahimta kila ya kwanda su gobara nan an gane wannan ne shi Abdullahi dan Abbas yana da ran cewa manzon Allah ya taba ganin Allah a wajen riwayan kuma yace ra'a rabbahu bi fuadihi kamar yadda yake mata wani hadisi ya ga ubangijin sa ne amma a zuciyarsa a cikin mafarki kamar yadda mun karanta wannan hadisin a baya ina fata mun gane wannan fadin Allah ta'ala la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latif al-khabir to sai su ce a su anan ba za su yi imani da abin da na Aisha ta faɗa ba su za su riko ne da abin da Abdullahi kan Abbas ya faɗa saboda suna su gina wannan a bisa ka'idar su ta malaman sufaye cewa ana iya ganin Allah kawai kiru da mu kuma akwai waɗanda masu ba su buƙatar wata shari'a daga Annabi sallallahu alaihi wasallam su yanzu suna karɓan wahayi ne kai tsaye daga wajen Allah kai tsaye ba shamaki wanda mun karanta maganar al-Imam Qurtubi akan wannan mun karanta littafi magana cikin littafin Kashful Ibad duk waɗannan bayanan sun gabata a baya babu kada sun mai misal amma wannan ala wajhil misal to kun wannan kenan bayan wannan akwai hadisin aka rawaita daga nan Aisha radiyallahu anha hadisin yana cikin sunan Tirmidhi alaihi rahmatullah ya kawo hadisi duka guda biyu na farko ya kawo hadisin da na Aisha Allah ya ƙara mata yadda cewa duk wanda ya ce maka annabi sallallahu alaihi wasallama ya taɓa yin fitsari a tsaye to ƙarya yake manzon Allah ya kasance yana yin tsarki ne a tsugune kaga wannan hadisi ne tabbatacce ina fata gani wajen me wajen korewa sai kuma wannan ya rajo shi akan karhanci ne na mutum ya yi tsari a nan a tsaye in babu wani dalili imamu tirmidhi yana matsawa gaba kuma sai kafa babi sai ce babin da zai yi bayani akan rangwame da aka yi akan yin rangwamen fitsari a tsaye sai kawo hadisin Hudhaifa ibn al-Yaman radiyallahu anhu Hudhaifa ya bada labarin cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ji wajen bolan ango wasu mutane bukata ta kama shi zai kama ruwa sai ya je fitsari a wurin a tsaye yace sai na mika mishi ruwa ya tsarki to sai malamai suka hada tsakanin hadisan guda biyu wacce nan Aisha ta bada labarin cewa baya yi a tsaye kenan ba ɗabi'a shi bane ko da yaushe yayi wannan ba kuma shine addini ba shi kuma wancan rukusa ce sauki ne idan wata bukata ta kama ka a wurin da ba shi da tsarki ba shi da ba shi da amincin ka tsuguna to babu laifi ka iya yi nan an sha ta faɗi labarin abin da yake yi a cikin gida amma kaga ai bata je waje ta ga me yi ba an na fata an gane wannan to idan aka haɗe hadisan guda biyu sai zama a cikin sauƙi sai ka gane ashe ba wai fashin bane ba wai umarni aka yi ba ana magana akan ruksa ne kuma idan akwai larura a iya yi mun gane wannan to wani sai ya ɗauka ce ai wannan abin da aka faɗa an ci mutuncin annabi to imam tirmidhi shi ma dan irada ne mun gane wannan imam muslim shi ma dan sharri mun gane wannan ai to in ka duba za ka hadisan haka suke to sai ka ga mutum zai karanta hadisan na annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya imani da wani bangare sai shi wannan ya yadda amma wannan bai yadda ba shine abin da al-imam al-qurtubi yake nuna mana anan mun gane wannan ai amanu bi ba'd wa kafaru bi ba'd sun yi imani wani bangare sun kafirce wani bangare an gane wannan ko Allah madaukakin sarki ya samu dashi sannan an rawaito daga mujahid da qatada da sujji da bahad yace wa qad wusifu bit tafarruqi an sifanta su da cewa sirrar rabu dama wannan sunna ce ta Allah kuma ayoyin alqur'ani mai girma da yawa sun nuna mana rabuwansu daga ciki Allah ya ce wa annabi Muhammad صلى الله عليه وسلم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه Allah ce mun yi wasiyya mun yi wasicin wannan addinin zuwa gare gare ku gaba daya da abin da muka yi wasici zuwa gaba annabi Nuhu da wanda muka yi wasici zuwa ga annabi Ibrahim alaihi salam wa Musa wa Isa da kuma wanda muka yi wasici da shi zuwa gare ka cewa ku tsayi da addini a miƙe kada ku rarraba wala tatafarraqu fihi kada ku rarraba a cikin shi ku zama ƙungiyoyi ƙungiyoyi mabambanta kuma kowace ƙungiya tana ganin ai ta ce akan daidai mun gane wannan to wannan kaga wasiya ce ta Allah subhanahu wa ta'ala a cikin surar dai Allah ta'ala ke cewa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahum al-ilm baghyan bainahum ba sarraba ba sai bayan da ilimi ya zo gare su amma sun rarraba ne saboda zalunci da ke tsakanin su a suratul bayyina Allah ta'ala ce mana wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba إلا من بعد ما جاءتهم البينة وذلك أكبر لجاب يهودا لكرسوشي بسر الربب سيبايا ده هجة تجيب تقرر هجة تابين أغريب شوالا لي wannan shine abin da ya kamata a bauta wa Allah ta'ala da shi shine abin da ya kamata zama addini amma suka rarraba tsakankanin su Allah shi illa min ba'di ma ja'atul bayyina sai bayan da ainihin wato hujja mai karfi ta je gare su sannan sai suka rarraba kaga wannan ya nuna maka yadda cewa sun rarraba ne ina fata an gane wannan Allah ta'ala ya samu dashi wannan kenan sannan bayan wannan sai daga cikin malamin ke cewa wa qala yuriduna an yufarriqu bayna Allah wa rusulihi Allah ya bayyana wannan a suratul nisa innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi lalle waɗannan ke kafin cewa Allah da manzanninsa wa yuriduna an yufarriqu bayna Allah wa rusulihi sai suke so su dinga rabewa tsakanin Allah Allah daban manzanninsa ma daban wa yaquluna kuma suna cewa nu'minu bi ba'd muna yin imani da wani bangare wa nakfuru bi ba'd muna kuma kafircewa wani bangare Allah ya ce wa yuriduna an yattakhidhu bayna dhalika sabila suna so su riƙi wani tafarki tsakankanin waɗannan guda biyu sai Allah ce ula'ika humul kafiruna haqqan waɗannan su ne kafirai an sa kenan ba a san awa addinin Allah ne ne a yaga ana bautar Allah wannan ya ce a shiga abin da ya fahimta wannan ya ce shiga abin da ainihin wato ya fahimta Allah madaukakin take sare mana imanin wannan kenan sannan kamar yadda muka faɗi a wata riwaya ta Abu Hurairah radiyallahu anha akwai riwaya da karwai su daga Umar bin Khattab Allah ya kara mata yadda yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana Aisha innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'an yace innama hum ashabul bid'ah wa ashabul ahwa wadanda ake magana anan wanda suka rarraba addinin su sune yan bid'a da masu bin soye-soyen zukatansu wa ashabul dalalah من هذه الأمة da kuma waɗanda suke bin harkan bata a cikin wannan al'ummar ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama an gane wannan ko Allah madaukakin sarki ya samu dashi to wannan kenan sannan idan mun koma har ila yau za mu ga cewa annabawa da manzanni waɗanda suka rayu tsawon zamunna da suka rayu tare da mabiyansu to dama aka samu irin wannan farnar a baya amma yawanci tana faruwa ne da 'yan baya mafi yawa bayan annabawa da manzannin sun mutu to kuma sai waɗanda aka bari a bayan annabawa da manzannin sai suwa addinin Allah a yaga Allah ya ba mu labari a suratul a'raf wanda zamu zo shige ta Allah yana cewa fa khalafa min ba'dihim khalfun warithul kitaba ya'khuduna 'arada hadha al-adna wa yaquluna sayughfar lana wa in ya'tihim 'aradun mithluhu ya'khudhuhu alam yu'khadh 'alayhim mithaq al-kitabi an la yaqulu 'ala Allah illa al-haqq wa darsu ma fihi kaga wannan Allah ya tabbatar sannan bayan Allah ya gama ba da labarin annabawa da manzanni أسرة مريم سورة مريم عليه السلام ينا بام لاباري قبل النبي عيسى يباد لاباري قبل النبي يحيى يبام لاباري قبل النبي إبراهيم عليه السلام دو ولا من النبوة من ذني بام ألا قام بعد لاباري جعلنا إسماعيل جعلنا إدريس سألت أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا فيش إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فشي فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا أما بواد من زمين تذكر وسمتاني أبا يوسف وإنها كبير كما أضاعوا الصلاة sai suka tozartar da sallah suka yi watsi da ita wata ba ku shahawat suka bi soye-soyen zukatansu Allah ya fa saufa yalqauna ghayya da sannu za su haɗu mummunar azaba a ranar alkiyama Allah ya ce illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhuluna aljannata wa la yuzlamuna shay'a Allah ta'ala ya kare mu wannan rarrabuwa da al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama za ta yi ko mu ce ta yi dama tun annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi ishara zuwa ga wannan a hadisai masu yawa duk da wasu daga cikin mutane suna ƙoƙarin ƙaryata waɗannan hadisai cewa ai hadisai ne waɗanda ba su tabbata ba ba dan komai ba sai dai don hadisan suna mai da martani akan irin abubuwan da suke aikatawa na barna gaba gare na akwai littafi da wani malami malam Ahmad Salam ya rubuta da suna ما أنا عليه وأصحابي ما أنا عليه وأصحابي wannan littafin gaba ɗaya ya rubuta shi akan wannan hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi sallama daga cikin dalilan da yake kawo a wannan littafi yana bayanin cewa iftiraq almuslimin iftiraq fil milla rarrabuwan da za a tsakanin musulmai rabuwa ne akan abin da ya shafi tsantsar addini ba wani abin da ya shafi addini ba don wasu na cewa a'a ai rabuwan karkasuwan ba akan wani abu wanda yake na addini bane a'a addini ne abin da ya raba tsakani saboda ne lafazan da suka zo a wannan hadisin suna magana akan iftiraqu ne ba ikhtilafu ba ko akwai bambanci tsakanin sabani da kuma ne rarrabuwa idan ka ce wani ya rabu da wani kenan akwai yaki tsakanin su baba amma ka ce wane sun saba da wani ma'ana suna tare amma shi wane ga fahimtarsa shi ma wane ga fahimtarsa yanzu mun gane bambancin ko kalman iftiraqu da kuma ikhtilaf tunda Allah dama ya ce walau sha'a rabbuka laja'ala an-nasa ummatan wahidatan tace wala yazaluna mukhtalifina bi ce mukhtalifina ba mukhtalifin masu sabani misali cikin safan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an samu sabani ko ba samu ba manzon Allah ne ya aiki sahabban da cewa su je banu Qurayza kai haji yace musu la yusalliyanna ahadukum al-asr illa fi bani Qurayza kada ɗayan ku ya musu ya sallar la'asar sai a unguwan banu Qurayza ana tafiya a hanya sai da azar ta yi sai wasu suka ce kai annabi yana da muhammad isa da wuri ne kawai kada lokaci ya koyi mana misali da azar a hanya wasu suka ce sam yana nufin dole sai dai mai sallar asar din mun ƙara sakan sai wasu suka tsaya suka yi sallar asar a hanya kuma waɗannan suka jira su waɗancan kuma bayan ƙara kuma suka yi kaga an samu me labari bayan an dawo sai kamar mu ana labari ya rasulullah ka ji ka ji abin da ya faɗa sai ce ko waɗannan kun yi daidai su ma sun yi daidai kaga wannan ne kenan sabani ba rarrabuwa ba amma wannan aya tana magana in alladina farraqu dinahum ko farraqu dinahum waɗanda suka yi wa addinin su addinin ayaga raba addinin akai tun a addinin za a ce maka akwai wanda zai ce maka a musulunci akwai matakin da mutum zai kai wanda shi yanzu baya bukatar malada a wurin Allah shi ya riga ya riga ya kai matakin cika da ka yanzu maganan azumi maganan zakka maganan komai ya faɗa kan shi amma Abubakar da Umar da Uthman da Ali da dukkanin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama har suka koma ga Allah babu wani mutum daya su da suke da garantin aljanna ma ba mutum ɗaya da ya bar abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya rayu a kansa mun gane wannan to in ka haɗa waɗannan tsakanin darajar waɗancan waɗanda suka samu shaidar alqur'ani Allah ya radiyallahu anhu wa radu anhu da kuma wanda qur'ani bai ma da su ba suna cikin sauran mutane da za su biyo bayan in sun samu daraja ne a ce wallazina tabauhum bi ihsani mun gane wannan to amma sai suka zo kuma suna sun fi waɗancan to yanzu sai a yadda cewa waɗannan sun fi waɗancan babu shakka wannan barna ce kuma son zuciya ce an gane wannan to wannan shi ne abin da malami yake nuna wa cewa kaga abin da ake magana don haka sabani daban sannan kuma rarrabuwa daban Allah madaukakin sarki ya samu dashi kalman almilla tana nufin ash-shari'atu wad-din an gane wannan ko shi yasa manzo Allah ke cewa la yatawarathu ahlul millatayn ma buta addinan nan guda biyu ba sa gadon juna ma'ana musulmi baya gadon kafiri kafiri baya gadon wa baya gadon musulmi an gane wannan wannan kenan to hadisan suna nan da yawa hadisai ne wanda suke da ruwayoyi mabambanta a cikin kuma littafai daban-daban sai dai zan yi kokari bakin iyawa mu dan kawo wasu daga cikin waɗannan hadisai domin dan kawai tsarin bayani a kowane littafi da wannan malami ya rubuta da suna daf'ul mira an hadithi iftiraq daf'ul mira an hadithi iftiraq ma'ana tun kuɗi shakka game da tabbatan hadisin rarrabuwan al'ummar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama Allah ya saka mishi da alkhairi don haka waɗannan hadisai baki ɗayan su wannan malami yake cewa waɗannan hadisai gaba ɗayan su jama'a an rawance su daga cikin waɗanda suka tabbatar da waɗannan hadisai akwai jama'a kamar haka daga cikin akwai al-Imam Tirmidhi a cikin sahihinsa akwai Ibn Hibban a sahihinsa akwai al-Iraqi al-Hafiz al-Iraqi akwai Ibn Hajar al-Asqalani akwai Imam Zahabi akwai As-Suyuti akwai al-Hakim an-Naisaburi akwai Imam al-Baihaqi akwai Ash-Shatibi akwai Ibn Qayyim akwai al-Busiri akwai Ibn Kathir akwai Ibn al-Wazir duk waɗannan manya-manya malamai ne waɗanda suka yi bayani game da malaman hadisi ne gagga wanda sun yi jirasa akan waɗannan hadisai kuma sun tabbatar da cewa hadisai ne waɗanda sun tabbata zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ina fata an gane wannan Allah ya madaukakin zage ya mu dace to menene yasa da yawa daga cikin wasu malaman ke ƙoƙarin raunata wannan hadisi saboda me kowa yana son ne a bar shi akan bid'arsa da abin da yake kira a cikin addini ya zama ya ci gaba da zama akan wannan abin har zuwa ƙarshen rayuwarsa ba tare da wani ya masa inkari ba ina fata mun gane wannan dan imamu auza'i yana cewa alaihi rahmatullah yana cewa laysa min sahibi bid'a تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه تحدث تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف بدعته بحديث إلا أبغض الحديث إمام الأوزاعي فا وأن يا رسول هجرة شكرا كسن تجيبي لنا yake cewa babu wani wanda ke yin bid'a a cikin addini face idan ka karanta masa wani hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda yake bayani akan sabanin abin da yake bautawa Allah da shi da bid'a face sai kaga ya fara kiyayya da wannan hadisi ya fara cewa ai wannan hadisi ma na ƙarya ne saboda shi bai yadda ba fatansa kawai a bar shi akan abin da yake kai ina fata an gane wannan Allah ta'ala ya samu dashi sannan Sheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala yake cewa fala tajid qatt mubtadi' illa wa huwa yuhibbu kitman an-nusus allati tuqalibu ba za ka taba samun wani wanda yake bid'a a cikin addini ba ko ko daga ina ne ba sai ka da cewa yana nuna yana kokarin koye waɗannan nassoshin da ke sabawa bid'arsa wa yubghibuha kuma yana nuna kiyayya ga waɗannan hadisai na manzon Allah wa yubghidu ibhawaha wa riwayatiha yana nuna kiyayya ga wajen bayyana waɗannan hadisai da kuma riwayoyin wadda hadduki biha da kuma bayyana wannan hadisai a matsayin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama Allah madaukaki sarki tsare mana imani don haka jama'a kun ji zan karanto mana bangare da wannan hadisai insha Allah ta'ala hadisin farko da malamin ya kawo hadisin wanda Imam Abu Dawud ya fitar da shi a cikin sunan dinsa a cikin kitabun sunna babu sharhi sunna babu da zai bayani game da sharhin sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam haka dai Imam Tirmidhi a cikin kitabul iman babu ma jaa fi tirah hadhihi al-umma babu da ke bayani game da rarrabuwar wannan al'umma Ibn Majah al-Qazwini shi ma ya rawaito wannan hadisi a cikin littafin sa sunan kitabul fitan babu qira'il umam babin da ke bayani akan rabuwar al'ummomi haka ne ibn abi asim a cikin littafin sa sunna da imam al-ajurri a cikin littafin sa shari'a dukkan ta hanyar muhammad ibn amr an abi salama an abi hurairah radiyallahu anhu عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وجه حديث أبو هريرة يجي منظوم الله صلى الله عليه وسلم يجي تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة يهود وجرب سنكر كسو قيوي تي تي تي هرب جاء سبعين دقاء أو اثنتين أو اثنين وسبعين فرقة قوكم سربني كشي كسان سبعين دقاء والنصارى مثل ذلك ثم ترسوشي كما رأتا سيما الله شيء وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة يقوى الأمة ذات الرب زوى كشي سبعين دقو إن جمع الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وانا حديث بقول جنو كم نذكر ويشيش سنن أقول حديث نبي أو النبابي وان إمام أحمد يفتد شيء إمام أبو داود يفتد شيء هكذا ابن بطة السنة الإبانة ya fitar da wannan hadisi da ibn abi asim a cikin littafin sa as-sunna dukkan ta hanyar safwan ibn amr an al-azhar ibn abdullah al-harrazi an abi amir abdullah ibn luhay al-hawzini an muawiya radiyallahu anhu daga muawiya Allah ya kara mishi yadda yana cewa annahu qama khatiban wata rana ya tsaya yana khutba yake cewa ala ku saurara إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا وترانا من ظن الله صلى الله عليه وسلم يا ميئي أتكم فقال يشي ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترحوا على اثنتين وسبعين ملة وأن يسفك باشيك من أهل الكتاب سنت فكشي سبعين دبيو الديني دبن دبن سكيو الدين الله عياده وإن هذه الملة wannan kuma addinin da muke magana a kansa na musulunci ta tattariku ala talatin wa saba'in addinin zai karkasu har kusan saba'in da uku ƙungiyoyi daban-daban isnani wa saba'una fin nar ƙungiyoyi guda saba'in da biyu kaf wuta za su wa wahidatun fil janna ƙwaya ɗaya ce tan za ta shiga aljanna sai mun zana ce wahiyar jama'a su ne ake kira aljama'a ina fata an gane wannan su ne wane aljama'a wannan hadisi a wata riwayar ya zo da ƙari manzo Allah yana cewa innahu sayakhruju fi ummati aqwam tujara bihim tilka al-ahwa kama yatajara al-kalb bi sahibi yace wasu al'umma daga cikin mutane na za su zo suna bin son zuciya irin yadda kare yake bin ubangidansa an gane wannan ne ma'ana duk abin da aka ce kawai wannan abin addini ne an kawo hujja ba kawo hujja ba ba za a gwada da alqur'ani da sunna ba kawai sai a ce to ai wanda ya kawo wannan muna kyautata mar zato ai ba zai ce ba zai kawo abin da yake barna ba to shi ko mutum ko waye shi ko abubakar ne ko umar ko usmani ne ko ali in yayi magana sai an gwada ta da ta manzon Allah in kai daidai da manzon manzon Allah sai mu dauka mai aiki da ita in kuma ta saba sai mu bashi hakuri mu dauki na manzon Allah wannan shine kauna wannan shine soyayya kuma wannan shine bin addini na kwarai wannan ita ce kadai hanya madiniciya Allah madaukakin sarki ya samu dashi wannan isnadi ne wanda ke hasan wasu malaman su isnadi ne sahihi sai hadisi na uku ibn majah ya rawaito wannan hadisi yace qala hadathana hisham bin ammar qala hadathana walid bin muslim qala hadathana abu amr قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل افترقت على إحدى وسبعين فرقة إشي اليهودا سنكر كفكشي سبعين دقايا وإن أمتي إشي الأمة ستفترق على اثنتين وسبعين فرقة الأمة لا تربو كشي سبعين دبيو كلها في النار إلا واحدة dukkanin sauran suna wuta sai kwaya ɗaya wahiyar jama'a su ne ake cima aljama'a ma'ana naka ce aljama'a ba wai taron mutane masu yawa ba a'a waɗanda suke tsaye akan gaskiya akan littafin Allah da sunar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama an gane wannan ko wannan kenan sannan akwai hadisi na karanta da ya zuwa ga Auf ibn Malik al-Ashja'i Allah ya kara mishi yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce iftarqat al-yahud ala 71 firqa yahudawa sarrabu kashi 71 fawailatun fil janna a cikin yahudawan ma kashi daya sune dan aljanna wa 70 fil nar kashi 70 kaf suna wuta وافترقت النصارى على 72 فرقة سوق نصارى sun ga kashi saba'in da biyu fa ihda wa saba'una fi nar kashi saba'in da ɗaya suna wuta wa wahidatun fil janna ƙwaya ɗaya ce kaɗai take aljanna sai manzo Allah ya ce wallazi nafsu muhammadin bi yadi na rantse da wanda ran annabi muhammad yake hannunsa la taftariqanna ummati ala 73 firqa al'umma ta za ta karkasu kashi saba'in da uku فواحدة في الجنة وآيات يتل سنة الجنة واثنتان وسبعون في النار كشي سبعين دبيو سنة وجاء إلى يا رسول الله أتشي يا من ظن الله من هم سوانيني ودنن قال من ظن الله الجماعة سوني جماعة an gane ku wannan hadisi kuma ingantacce ne malamai da yawa sun inganta wannan ainihin wato hadisi ne حديث لن فيا أتنسى شين حديث دا إمام الترمذي يروي كتاب الإيمان باب ما جاء في افتراق هذه الأمة دا ابن بطة التلتاف الإبانة دا كما ابن وضاح التلتاف البدع والنهي عنها تعنير عبد الله بن عمرو بن عاصي ألا يقارى مثل جاشي لما يتنسى يشي من ظن الله صلى الله عليه وسلم يشي لتأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل yace irin abin da ya zo wa al'ummomin bani Isra'ila Yahudawa da Kiristoci baki daya yace zai samu al'ummata kuma hadwan na'l bin na'l zai zama sabanin rarrabuwan iri daya kaman takalmi da takalmi sawu da sawu haka za su dinga irin wancan tsari hatta in kana minhum man ata ummahu alaniya yace a cikin banu isra'il akwai wanda aka taba samu ma yadi ne zai ce wa mahaifiyarsa a fili an gani ma'ana in akwai wanda zai wannan a cikin banu isra'il ya nemi mahaifiyarsa a fili ya ce la kana fi ummati man yamna'u dhalik to a al'umma ta ma za a iya samun wanda zai iya aikata haka muna gani da abubuwa ke tababarewa ko Allah ta'ala ya saba dashi sai manzo Allah ya ce wa inna bani isra'ila lalle su bani isra'ilawa tafarraqat ala ibnati ala ibnatayn wa 70 milla sun karkasu kasuwa kashi 70 da biyu wa tafarraqa ummati ala 73 milla ni kuma al'ummata za su karkasu kashi 70 da uku sai manzo Allah ya ce kulluhum fin nari illa millatan wahida dukkanin su za su shiga wuta sai waɗanda suke bin ƙwaya ɗaya rak sai ƙwaya ɗaya faƙala sai suka ce wa man hiya ya rasulullah wata ƙungiya ce wannan da za ta tsira ya rasulullah qala manzon Allah ya ce ma ana alayhi wa ashabi waɗanda suke kan irin abin da nake kai ni da sahabbaina kaga sun yi jama'a ne an gane ba ana maganin wai taron mutane ba kenan da ba addini ba ana bin yawan taron mutane ba ne a ana bin hujja ne me yasa kake yin sallah Allah ya ce wa aqimu salat me yasa kake bada zakka saboda me wa atu zakka me yasa kake sada zumunci Allah ya ce wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham me yasa kake biyayya ga iyaye wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana me yasa kake yin kaza saboda manzon Allah ya ce kaza shikenan zance ya kare kuma addini ya tabbata amma ka fara wa in wa in in kaza ya kasance kaza ai kaza ne to kaman kaza ne ake kaza kaza da kaza to wannan kuma ya zama wasa da hankali kenan ina fata mun gane wannan shi ko abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi hanya ce ne kakkiya babu sana tare da ita fa salawatu rabbi wa salamuhu alaihi fil akhirati wal ula idan mun kalli waɗannan hadisai jama'a gaba ɗayan su za mu sani cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana cewa ashe rabuwan nan da za a yi to ya dace da abin da ke cikin littafin Allah da sunan manzon Allah to kuma waɗannan guda biyu su ne ma'aunin gane cewa wane yana kan daidai ko wane yana kan bata sun ne kawai mizani babu wani abu bayan wannan mun gane don wannan zai ce kaza da kaza ya gama kawo zancensa sai ka ce to yanzu wannan za mu same shi a cikin littafin Allah in eh to sai a kuma a duba idan kuma a'a to a idan ya samu shi mun gane wannan ne ka'ida ce wannan mai sauki za mu samu hadisan manzon Allah in ka ce eh sai mu ce to abin da ka zo da shi manzon Allah ya san shi ko bai san shi ba in ka ce ya san shi sai mu ce a ina yayi magana akai yaushe ya kira mutane zuwa ga kan abin da kake kira zuwa gare shi manzon Allah ya ce in ka yi da sallah kana idarwa كشيء أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام ولنا سوى السلام عليه شيء لا إله إلا الله وحده لا شريك له كأي يزاد يا كلام yanzu da wanda ya faɗi wanda manzon Allah ya faɗa da wannan wanda ya abin da ransa yake so ai kan daidai wanda ya faɗi manzon Allah kenan kaga Allah zai ba da lada ne akan abin da ya zama yana da lafi daga bakin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abin da bai samu lafiya da gare shi ba kuma kai tsaye ba zai taba zama karbabbe a wurin Allah ba bai zama karbabbe a wurin ainihin wato addini ba Allah madaukakin sarki ya samu dashi to da wannan ne malamin ya kawo hadisin al-firqatul najiya ma'ana wata kungiya ce za ta tsira wata kungiya ce za ta tsira ita ce al-firqatul najiya su ne waɗanda ke kan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu a kai shi da sahabbanta ainihin wato baki daya Allah madaukakin sarki ya samu dashi bayanan hadisan suna da yawa ba bukatun a ce sai mun ainihin wato karanta su duka amma dai ina ganin waɗannan yan abubuwan da muka faɗa dai za su taimaka shekul islam bin taymiya rahimahullahu ta'ala a littafin sa a cikin littafin sa al-wasiyyah al-kubra duk yayi waɗannan bayanai yana cewa wannan yahudawa sun rabu a bisa ƙungiyoyi mabambanta game da addini haka nan a cikin wannan addini annabi sallallahu alaihi wasallama an samu waɗansu rarrabu a bisa ainihin wato addinai daban-daban kuma rarrabuwa ne akan addini ba kan wani abu ba da ba addini ba ne a ce saɓani akan sha'anin rayuwa a ce wani ce shi doki zai hau wani ce shi mota zai hau kaga ai wannan ba matsala ko tunda yanzu wanda wanda ya hau jaki da wanda ya hau mota bambancin da su nawa ne kaga ni ba ana magana kan addini bane ana magana kan rayuwa ne da wanda ya kira sallah da amplifier da wanda ya kira sallah da baki bambancin da su nawa ne dukkan sun sunan sun kira sallah ne lakin da Allah zai bada iri ɗaya ne ina fata mun gane wannan Allah ya madaukakin sarki ya sa mu dashi daga jama'a wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske mu gane akwai kungiyoyi mabambanta waɗanda suka ainihin wato sabawa ainihin wato ahlus sunnati wal jama'a wanda suna nan da yawa babu lokacin da za a ce a yi bayani akan wannan amma wata rana ne a cikin karatuka da ake gabatarwa yau da gobe insha Allah ta'ala za mu samu wannan me yasa din na kawo waɗannan batutuwa jama'a saboda matsayin ka na musulmi da kake bautan Allah ya kamata kai wa kanka karatun tani ka fahimci kai a matsayin ka na bawa wata hanya kake kai kuma menene kake kai kuma wani abu ne wanda in ka bi zai sa ka samu tsira a gaban Allah ina fata mun gane wannan tunda faɗin Allah ta lai lasta min fi shay kaga Allah yana ba kai ba ku tun da dama Allah ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bi soyayya su zuka tun Yahudawa wala tattabi' ahwa'ahum wa hadharhum an yaftinuka an ba'd ma anzala Allah ilayk ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين النبي داود ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب دو waɗannan ayoyin alƙur'ani masu hanyar gabarin bin mene son zuciya yasa idan mun duba za mu ga yawancin abin da za shi ya saba wa na Allah ya saba na manzon Allah me aka fi kenan son zuciya ne kai tsaye shi san ka kalli hadisin annawas ibn sam'an Allah ya kara mishi yadda wanda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya mana wani wa'azi ne kama jiki wanda zukata sun raurawa akan wannan wa'azi da manzon Allah ya mana idanu sun zubar da hawaye suka ce kai wannan wa'azi kamar wa'azi ne kwana ka ce ya rasulullah tunda wa'azi yayi wa'azi kai mana wasiya mana ka ba mu wani umarni mai karfi mana sai manzon Allah ya ce musu alaikum bi sunnati وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ كاجي كيرقوا لسنة لسنة خليفوا فينا شريعوا أبايانا كورئيسوا لترى من هقورنكم سيش وإياكم ومحدثات الأمور أما إنا مكشيد دا كركرروا فاررن الأمر وأن بابكم أزامننا ba ni na shar'anta muku so addini ba sai ce fa inna kullu muhdathatin bid'a domin duk abin da za a kirkira ainihin wato addini bid'a ce a addini ake magana wa kullu bid'atin dalal dukkanin wata bid'a inji manzon Allah bata ce kullu kulliya to yanzu kan manzon Allah ya wannan magana sannan mu kalli yadda manzon Allah ke hukumatul haja in zai bayani ko inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu akarshe shi amma ba'du fa inna asdaq alhadith kitabullah mafi gaskiyar zance shi ne littafin Allah wa khairal hadiyi hadiyu muhammad mafi gaskiyar shari'a ita ce shari'ar annabi muhammad sai ce wa sharral umuri muhdathatuha mafi sharrin al'amari kirkirarrun su sai ce wa fa inna kullu muhdathatin bid'ah ko duk abin da aka kirkira a addini ko wannan abin bata ne kaga musulmi ya san wannan ya kiyaye wannan sai ya zama kowane ne ya gaya maka wani ba addini sai a tambaye shi daga ina ya samu za ka shi ya sa wani sai a ce to ai ba a tambaya kawai duk abin da aka gaya ma din nan to ka ɗauke shi a hakan kawai ka kyautata zato cewa abin da aka gaya ma din daidai ne to kaga babu zuwa addini shi kansa annabi Muhammad kun ji a hadisan tambayin shi ake yi su wane ne waɗannan ya manzon Allah yastaftunaka fin nisa'i يسألونك عن الأهلة يسألونك عن الخمر والميسر كو ويسأل يسألونك ماذا ينفقون ويسألونك عن اليتامى كذا لسه بيع جواء النبي محمد ashe malami duk yadda kai kololuwa wajen ilimi to duk abin da ya faɗi sai an mar tambaya a karam kallawu ina aka samu wannan ina ne tushen gaya mana malamai sun yi kokari sun taskace dukkanin waɗannan sunoyi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka idan muka yi dubi jama'a irin na adalci ko a Najeriyance ƙungiyoyinmu guda biyu tsakanin ƙungiyar ɗariƙa da ƙungiyar izala dariƙa da bambance-bambancen ta ina fata mun gane wannan to sai mu kalli ba wai ƙungiyar bace matsala ko wata ƙungiya yau ka kafa ka ce sunan ƙungiya ta ansaru sunna ko sunanta bariqul huda misali ka ce na kafa ƙungiya to sai mu ce da kai menene usul na ƙungiyar taka akan me za ka fi an gane wannan ai in ka ce zan yi kira zuwa ga littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kadai da kuma ayyukan magabata na kwarai cikin sahabbai da tabi'ai sai a ce to kana kan daidai sai a ce kowa ma ya shi wannan kungiya ta tsaya da shi kenan matsalar ba sunan kungiyar ba a'a ita kungiyar me aka gina ta akai waɗanne abubuwa ke kiran mutane akai duk wanda ya zo da wani abu na daidai sai a bi shi wanda ko ya zo da wani abu na son zuciya sai a bar masa kayansa a koma kan yiwuwar littafin Allah da sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina ga inda an yi wannan ma da sai an huta ina fata mun gane wannan babu wani abin cece ku ce ba wani abin tada jijin wuya Allah ya ce a kira shi kadai kowa ya da Allah ɗaya ne ina fata mun gane wannan wa ake roƙo wajen biyan bukata wa ake kaza kaza duk wannan addini ne kuma alqur'ani da sunnonin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah bai bar duniya ba sai da Allah ya cika wannan addinin gaba daya to wani yace akwai wani abu sabo wanda manzon Allah bai yi da shi ba kaman cewa yake manzon Allah bai cika wannan sakon da Allah ya koyi da shi ba kaman yana cin yaran manzon Allah shi ko abin da manzon Allah ya koyi jama'a ya ishe ka yanzu cikin mana akwai da zai ce duk littafin da aka rubuta na musulunci kaf babu wani hadisi da wata ayar qur'ani da bai taɓa yin aiki da ita ba yaushe ka gama da wanda aka rawaito daga manzon Allah har zaka ji na wani koko kamar in ka karar da waɗannan gaba ɗaya ka kai geji to nan sai ka ce to yanzu ku barin tsallaka to har gobe ba da taɓa tsallakawa dan sabai ma ba su gama ba su gama ba wani kaga Allah ya ba shi kokari wajen yawan azumi sai sabon manzon Allah haka ne wani wajen tilawar alqur'ani ne ya kware wani wajen yawan bada sadaka ne ya kware amma ba shi da yawan nafiloli wani wajen wancan ne ya bari sai ka gane ashe ayyukan ma suna da yawan da kowa sai dai ya gwargwadon abin da zai yi ya nemi yardan Allah ya mutu a tazo shikenan kuma ya samu ya mutu ya samu tsira a gaban Allah a ranar alkiyama jama'a mun gane wannan ko Allah ta'ala ya samu dashi Allah ta'ala ya ce innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay lalle wadanda suka rarraba addinin su ko suka rabu da addinin su in muka ɗauki ma'anin fara odinahu wa kanu shi'an suka zanto ƙungiyoyi daban-daban Allah ta'ala ce lasta minhu fi shay ba ka ba su ba ka tare da su inna ma amruhum ila Allah kadai al'amarin su yana ga Allah a ranar alkiyama thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun sannan zai ba su labarin abin da suka kasance suna ainihin wato aikatawa ainihin wato ranar alkiyama Allah ya madaukakin sarki ya samu dashi abinda za mu rufe shi jama'a shine dukkanin wani aiki da kaji annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ba shi ba mai irin wannan aikin to wallahi ka kiyaye wannan aiki misali a musulunci ko sunan ka musulmi in dai kana yin algush wajen awon ko wajen awon kayan nauyi manzo Allah ya ce ba ni ba ka ko ليس منا من غشنا فليس منا wanda bai iya karanta Qur'ani ba yana yi da karatun sa manzo Allah ce laysa minna man lam yataghanna bil Qur'an ba shi daga cikin wanda baya yi da karatun sa Qur'ani manzo Allah ce laysa minna man daraba al qududa wa shaqqa al juyuba wa da'a bi da'wa al jahiliya ba shi daga cikin mu wanda idan musiba ta same shi zai dinga marin kansa ko ya yaga rigansa ko ya dinga ifaki zai yana ihu yana wayo Allah na shiga uku manzo Allah ce ba ni ba shi kai ku a tashi alkiyama ka je gaban Allah manzo Allah ce ba ni ba ka yaya ai akwai matsala ba ko yawwa to nan ma Allah ce lasta minhum fi shay ba ka ba su ba su ba ka innama amruhum ila Allah kadai al'amarin su yana hannun Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun sannan Allah ta'ala zai ba su labari game da abin da su kasance ainihin wato suna aikatawa Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mana imanin bayan wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya wannan bayani sai kuma ya ya bayyana mana irin alkhairai da mu'mini za su samu a ranar alkiyama na ayyukan alheri da suka yi a bisa tsarin abin da Allah ta'ala ya aiko da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kira yau zuwa gare shi Allah ta'ala ya ce من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون Allah ta'ala ya ce man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha wanda duk ya zo da wani kyakkyawan aiki na kwarai to yana da lada guda goma kusan kucin wannan lada ɗaya wa man ja'a bis sayyi'ati wanda ko ya zo da mummuna fala yujza illa mislaha ba za a yi marsa tamako ba sai gwargwadon wannan ƙwaya ɗayan ba ƙari ba rage wa hum la yuzlamuna kuma su ba za a zalunce su ba a can Allah ya bayyana mana wani karba addinin su to kai da kake kan addini na ƙwarai idan Allah ya taimake ka aikata wani aikin alheri wannan aikin na zance ne kamar subhanallah walhamdulillah wallahu akbar yanzu nan kana yace lada nawa lada nawa talatin ko subhanallah lada goma walhamdulillah lada goma wala ilaha illallah lada goma wallahu akbar lada goma kaga lada nawa arba'in aiki ɗaya kai amma in sai mutum ya ashar to wannan ashar ɗin lada ɗaya wannan zunubi ɗaya za a rubuta masa ba za a rubuta masa nawa ba goma wannan rahama ce da Allah ya wa al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama Allah ta falahu ashru amsalha yana da ninki baninkin har guda goma wa man jaa bi sayyi'a wanda kuma ya zo da mummuna fala yujza illa mithlaha imam sa'idi rahimahullah tafsirin sai ke cewa wa man jaa bi sayyi'ati fala yujza illa mithlaha yace wa hada min tamami adlihi ta'ala wannan yana daga cikin cikan adalcin Allah madaukaki wa ihsanihi da tautayinsa wa annahu la yuzlimu mithqala dharra Allah baya zalintar bayi ko da ne da kwayar zarra kwayar komayya Allah baya zalintar bayi inna Allah la yuzlimu an-nasa shay'an walakinna an-nasa anfusuhum yuzlimun Allah baya zalintar mutane komai sai dai mutane suke zaluntar kawun su wa hum la yuzlamuna Allah yake ba za a zalunce su ba ma'ana ba wanda zai aikata wani aikin alheri face goma nan ta tabbata ba wanda zai aikata mummunan aiki face dai nan ta tabbata wannan hukunci ne na Allah subhanahu wa ta'ala shi sa a ranar alkiyama idan aka koma ga Allah to za ka tadda malam waɗanda suka yi hasarar rayukansu da iyalansu su ne waɗanda gaba ɗaya suka yi rayuwarsu akan sabon Allah Allah ka tsare mu Allah ka kiyashe mu ɗaya daga cikin magabata ke cewa kai kir da mutumin da aka wayi gari ɗai ɗaiwansa sun rinjaye gomominsa har aka wayi gari ya wuce shiga wuta ko kun gane ha kun gane misali duk wanda ya aikata zunubi alhakin za a fita ba na'am daya wanda kuma ya aikata kyawun aiki guda daya nawa za a rubuta mar goma to kai wani irin tababbe ne har za a wayi gari ka zo mutuwa a ce yau munanan ayyukan ka sirrin jayi kyawawa ai kashin hasara kenan ɗaya fa da goma amma a ce an wayi gari zunuban ka sirrin jayi ayyukan lada kai kafin cewa wannan ya kai ya kai makura wajen zama mutumin banza da kuma ya kai makura wajen lalacewa gaba ɗaya rayuwarsa mun gane wannan ma'ana gaba ɗaya bai ma mai da addini wani abu ya zama kawai saban Allah ke ne ke ta yi a rayuwarsa kenan ko shi yasa manzo Allah yake cewa yake abin nan wasiya ga wani Mu'adh bin Jabal ko a Abu Zar shi ittaqillaha haythu ma kunta wa atbi sayyi'ata alhasanata taquha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan kaji tsoron Allah a cikin da kake da zarar kayi wani mummunan aiki to kai kyakkyawa a bayansa kyakkyawan sai ya goge maka mummunan manzala ya kuma ce kai mu'amala da mutane kyakkyawar mu'amala manzala ce kada ka raina aikin alheri ko ya yake manzala ce kai ka haɗu ma da ɗan uwanka kamar murmushi sai a rubuta maka lada goma ka haɗu shi ku musafaha duk zunubin da ka ɗauka kafin wani lokacin a yi sai zunubin ku su zube gaba ɗaya yanzu duk wannan ka goma shi na alheri ka karanta qur'ani ka ce bismillahir rahmanir rahim a baka lada ɗari biyu amma a waye gari a ce munanan ka sun rinjayi waɗannan gomomin kai akwai matsala ko gaskiya akwai matsala Allah ka tsare mana imani to akwai hadisai da yawa da suka zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam game da wannan aya da kuma bayani kan su Allah ta'ala ya kai gobe sai mu dora da waɗannan bayanai insha Allah ta'ala a yau guri in zancen yayi tsawo bare da gaske kokarin shine ma'anar tafsirin ko kokarin bayani da fayyacewa da rarrabewa tsakanin gari da abawa cikin abin da Allah ta'ala ya saukar da kuma abin da ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bayani a matsayin shi na addini muna roƙon Allah ta'ala abin da muka faɗi ya zama daidai Allah ya sami tarayya a cikin lada wanda muka kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana bukatun mun alkhairi Allah ta'ala ka biya mana Allah muna roƙon ka ɗauki rayukan mu akan addinin ka da sunnar annabinka Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ka sanya musu waɗanda azumi zai cece su a ranar alkiyama Allah ka sanya musu cikin waɗanda alƙur'ani zai cece su a ranar alkiyama ya Allah kowanne mu yana da bukatun su na alkhairi Allah muna roƙonka Allah ta'ala ka biya mana Allah ka sa waɗannan kyawawan ayyuka namu su zama masu nauyin gaske a mizanin gwajin ayyuka a ranar alkiyama Allah ka sa a jiran sun kuma a gare mu baki ɗaya Allah ka tsare mu gaba da aikata munanan ayyuka ka azurta mu da tuba kafin mutuwa ka gafarta mu dukkanin zunubanmu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم